بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar litini ce safiyar biyu ga watan ainihin wato jimalil ula hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da 1438 daidai da 30 ga watan januwari 2017 miladiyya wannan shine darasinmu na talatin. daga cikin giyar karatun littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha fadluha wallafar fadilatu shaykh abu abdullah muhammad ibn sa'id raslan Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi littafin da ke kokarin karantar da mu tauhidi da kuma ainihin wato kadaita Allah madaukakin sarki da kuma yadda za mu yi cikakken imani yadda wannan imanin zai iya mana jagoranci zuwa samun aljanna wacce wannan aljanna ɗin dai ita ce dai abinda kowane ɗaya daga cikin musulmi yake fatan samu a gidan lahira Allah mana roƙon Allah mana roƙonka kai mana gamo da katar ka sanya mu daga cikin bayinka na gari masu kuma aikata aiki na gari waɗanda kuma za su sami makoma ta gari muna nan da inda malam yake mana bayani game da falala na wannan kalman ta la ilaha illallah mun tsaya inda malam yake mana bayani dangane da cewa duk mutumin da aka wayi gari ya yi imani da wannan kalman ta la ilaha illallah da cikakkiyan gaskiya da kuma cikakken yaƙini to lallai wannan za su kai shi zuwa ga ainihin wato kaucewa aikata ayyukan laifuka ba wai a wayi gari baya aikata laifin ba amma dai ayyukansa na alkhairi la shakka za su yi rinjaye akan ayyukansa kuma na samu sannan duk mutumin da aka wayi gari kuma ziribansa sun yi yawa to wannan ziriban za su sa wannan yaƙini da gaskiya da yake da shi ya riƙa rauni kullum har a wayi gari ayyukansa munana sun yi rinjaye akan kyawawan ayyukansa a wayi gari yana daga cikin waɗanda Allah ta'ala zai azabta su a wutan jahannama gabanin a shigar da su aljanna Allah ta'ala ka kiyashe mu ka tsare mana imanin a yau za mu ci gaba a shafi na 92 a inda malam yake cewa wa hiya afdalu dhikri ita wannan kalmar ta la ilaha illallah ita ce mafificiyan kalmar da ake ambaton Allah da ita an gane wannan jama'a babu wata kalmar da ta fita la ilaha illallah a yayin da mutum zai ainihin wato yi wani zikiri ko ainihin wato yaban Allah ko kuma ambatan Allah kama fi hadithi tirmidhi alladhi hassanahu al-albani kamar yadda yazo a hadithin imamu tirmidhi wanda imamu al-albani ya hassana wannan hadithin Allah madaukakin zaki ya ji kansa wa akhrajahu an-nasa'i wa ibn majah wa ibn hibban wal hakim min riwayati jabir ibn abdullah hakanan imamun nasa'i da imamu ibnu maja da ibnu hibban da hakim allah ya ji kansu baki daya sun ruwaito riwayar jabir dan abdullahi bin haram al-ansari al-khazraji allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda jabir dan abdullahi ƙala ya ce sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ya ƙuli na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa afdalu zikiri la ilaha illallah mafificin kalmar da zaka ambaci Allah da ita mafificin zikiri shine faɗin kalmar la ilaha illallah wa afdalu du'a'i mafificiyar addu'a kuma alhamdulillahi cewa godiya ta tabbata ga Allah an gane wannan ku daga bakin manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam sai dai kamar yadda muka bayyana malamai suna bayyana ka'idoji da ake bi wajen yin zikiri jama'a shi yayin da kake faɗin la ilaha illallah ya zamto kana faɗin su kansu kalmomin daidai an gane sannan na biyu ya zama cewa zuciyarka tana hararo ma'anar ba wai bakinka bane kawai zai faɗa abin ba tare zuciyarka tana ƙudurci ma'anar wannan kalmar ta la ilaha illallah ba dan mutumin da zai zo yana faɗa kuma yana dukan kirji to kaga wannan ba hankali a tare da shi dan a cikin yan mintoci kaɗan kuma za ka ga ya fara zufa ko ambatan Allah kuma yana sa wa zuciya natsuwa ne shi kuma wannan ya tada hankalinsa kaga an samu matsala a ciki domin haka Allah ta'ala ce allazina amanu وتطمئن قلوبهم بذكر الله وإن سكي إيماني زكاة سنا سام نسواني أينهم واتو لأنبتا الله الله تعالى كسورة بذكر الله تطمئن القلوب da ambatan Allah zukata ke samun natsuwa shi yasa zaka samu bayan Allah nagari suna ambatan Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya karantar da su Allah ta'ala ka shiryar da mu wannan hadisi imamu tirmidhi ya fitar da shi a labban hadisi na 330 da da haka ne da 300 da ainihin 83 haka nan imamu nasa'i a cikin ainihin wato asnul kubra har zuwa dai ƙarshe insha Allah ta'ala wa inna ma kana afdalu dhikri mala yace kadai wannan kalmar ta la ilaha illallah ta zama to mafificiyar kalman da ake ambatan Allah da ita ne la ilaha illallah li'annahu la yasihu al-iman illa bihi saboda imani ma baya inganta sai da fadin la ilaha illallah mutum baya shiga musulunci sai da fadin wannan kalma wa li'anna fihi ithbat al-ilahiyyati lillahi ta'ala saboda a cikin wannan kalmar akwai tabbatar da bauta ga Allah shi kadai wa nafiyaha amma ada da kuma kore wannan bautan ga dukkanin wani wanda ba Allah ba walaysa za fi siwahu min al-azkar babu wani daga cikin zikirori wanda ya tattara wannan jama'a kamar wannan kalmar ta la ilaha illallah shi yasa ya tazamto mafificiyar kalma wa inna ma kanat afdala li'annaha kalimatu tauhid ita wannan kalmar ta la ilaha illallah ta zamto mafificiya ce saboda kalma ce da ke tabbatar da kaɗaituwar Allah da cancantan bauta yace kalman tauhidi wat tauhidu la yumathiluhu shay'un shi ko tauhidi jama'a babu wani abu da ke ainihin wato kamanceceniya da shi babu wani abu da za a iya daidaita shi da shi a cikin musulunci an gane wannan ko walittahlili ta'thirun fi tuhiri al-batin kuma yawaita faɗin kalmar la ilaha illallah shine at-tahlil yana da tasiri wajen tsarkake zuciyar mutane jama'a anil awsafin zamima gabarin dukkanin wasu sifofi waɗanda suke ainihin wato muna an gane zai tsarkake maka zuciyarka gabarin dukkanin ainihin bautan wani wanda ba Allah ba haisu ya tahaqqaqu bi nafil ilahiyyati amma siwa Allah ta yadda za a tabbatar da kore cancantan bauta ga dukkanin wanda ba Allah ba wa isbati halillahi wahdahu la sharika la da kuma kokarin tabbatar da wannan bautan ga Allah shi kadai babu abokin tarayya wa li anna Allah ta'ala farada ma'rifata shahadati an la ilaha illa Allah kuma saboda Allah madaukakin sarki ya farlanta wa mutane sanin ma'anan shaidawa babu abin bauta bisa cancanta sai Allah din nan qabla fardhi salat tun gabanin ma a fada wa mutane cewa su yi sallah aina ganin sallah sai da aka kusa ainihin wato sai da kusa yin hijira ma sannan aka farlanta sallah domin lokacin da aka yi mi'raji ne isra'i da mi'raji lokacin aka farlanta sallah amma a farko an ce dai kawai ayi imani ayi tauhidi a kadaita Allah a garin maka ba magana ake kuma ta sallah kenan kaga duk wanda zai ce yanzu a zo a yin karatun tsarki a kawar da kai gabarin karantar da mutane tauhidi da kuma tsantsanta bauta ga Allah shi kadai kaga ya kuskure ba dan komai ba saboda wannan shine da'awar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara gabanin komai to abin da yake faruwa shine jama'a an samu gurɓacewa ne an samu wasu daga cikin mutane waɗanda ba su da ahaliya a cikin ilimi da kuma amana sai aka waye gari su ne jagorori sai aka waye gari an daina karantar da tauhidi gaba daya don yawanci ba karantar da tauhidi kawai da abin da aka yi damuwa shi tsarki karatun alola ya za a yi wankan janaba ya za a yi kaza amma maganan a bayi wa Allah haƙƙinsa na bauta shi kadai ba tare an haɗa shi da kowa ba sai a ce maka wannan ka kawo za ka tada hankalin mutane sai a ce za ka tada ƙura imana ko kuma irin su littafin mai sunan shi subhanallah na mata littafan an gane wannan ko umul barahin da sauran littafai riga su waɗanda yake sawa a cikin ainihin wato manhaja wanda wannan littafan jama'a akwai ash'ariyanci da mu'tazilanci da ainihin wato jahmiyanci da sauran abubuwa a cikinsu an gane wannan ko Allah ta'ala ka shiryar da mu to don haka shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya farlanta wa kowane ɗaya daga cikinmu sanin ma'anan shaidawa babu abin bauta bisa cancanta sai Allah qabla fardu sala gabanin ma a yi magana da batu game da ainihin wato farlantawan sallah jama'a an gane wannan ko wasaumi da ma azumi falbahathu an ma'ana zalika kenan mutum yayi kokarin bincike da sanin asalin ma'anar kalmar la ilaha illallah a'zamu min wujubil bahthi 'an salati was-sawm shi yafi girman wajibi sama da a ce ka je ka nemi ilimi da sanin sallah da kuma azumi jama'a ba haka bane al'amarin jama'a haka ne saboda wannan kalmar ta cancanci ai mata haka an gane ko wa huqqa laha zalika wa li anna allaha kuma saboda lalle Allah ta'ala harrama shirka Allah ya haramta yin shirka da shi hada shi da wani a wurin bauta wal iman bi taghut Allah ya haramta yin imani da taghut a'zama min tahrimi nikah al ummahat mafi girma sama da a ce mutum ya auri ainihin wato uwar shi wal ammat da kuma auren ainihin wato gobbo fa a'zamu maratib al iman billah kenan mafi girman matakala na yin imani da Allah shahadatu Allah ilaha illallah shine shaidawa babu abin bauta bisa cancanta sai Allah wa ma'ana zalika ma'anar wannan kuwa an yashhada al'abdu bawa ya shaida cewa annal ilahiyyata kullaha lillahi laysa minha shay'un linabiyyin wala limalakin aw liwaliyyin بل هي حق لله وحده على عباده malai yace ma'anan wannan shine bawa ya shaida cewa lallai bautan nan da ake wa Allah Allah kadai ya cancanta da ita komai Allah ake wa ba a yi kowa babu wani annabi ko wani mala'ika ko wani waliyi ko wani daga cikin mutane wanda yake da haƙƙi a cikin wannan bautar da za a yi wa Allah shi kadai bal hiya haqqun haƙullahi wahdahu ala ibadihi wannan haƙƙin Allah ne shi kadai wanda Allah ta'ala ya sanya akan bayinsa fa kalimatu tauhidi afdalu dhikri kenan kalman tauhidin nan ita ce mafificin kalman da ake yin zikiri da ita wa afdalul hasanat kuma ita ce mafificin kalman da tafi kowace kalma lada a wurin Allah na aikin alkhairi wa huqqalaha kuma ta cancanci haka فإنها مفتاح الإسلام domin da wannan kalmar ne jama'a ake iya bude addinin musulunci ita ce mabudin shiga musulunci bal babu alladhi la yudkhalu ilayhi illa minhu ita ce wannan kofar da ba a shiga musulunci sai ta cikin ta wa hiya imaduhu alladhi la yaqumu bighayri ita ce wannan kirki wannan ginshiki wanda babu wani ginshiki da kan iya tsayuwa a madadinta jama'a ina fata an gane da zaran ka rushe to komai ya rushe an gane wa hiya al-furqan bayna al-islam wal kufr kuma ita wannan kalmar ta la ilaha illallah ita ce kalmar da ke rabewa tsakanin mi tsakanin musulunci da kuma kafirci wa bainal haqqi wal batil da kuma wata ke bambancewa tsakanin gaskiya da ƙarya wa hiya al kalimatu allati idha mata al abdu ala qawliha ita ce kalmar da idan bawa ya mutu yana faɗin wannan kalmar ta la ilaha illallah wa kanat خاتمة كلامه الذي يتكلم به تغمتو إتشي كلمة دباوة يفئيت أكرشي أراي وسا عاقلا ينامي هنكلي مختارا شي يذهب يفئيت باتيل استامش أكيبا أوجبت له الجنة تو الجنة تاتبت أبريش الجنة تاوجب أبريش الله تعالى أسجرها مساء دفلا سزيش قدش إلى الجنة الله تعالى كسن يعمل قسكيوسو وعن عبد الله بن عو... بن عمرو قال an karbi hadisi daga abdullahi dan amr dan as Allah ya kara mishi yadda shi da mahaifinsa yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ma ala al-ardi ahadun yaqulu la ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر manzon Allah ya ce babu wani mutum a bayan ƙasa wanda zai rika faɗin la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah face Allah madaukakin sarki ya share mishi ya kankare mishi dukkanin laifukansa walau kanat mislu zabadil bahr ko da waɗannan laifuka jama'a sun kai yawan kumfan teku Allahu akbar jama'a ku duba yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke bayyana irin wannan farala jama'a ka rika faɗin la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah wannan yana daga cikin maficin zikiri jama'a saboda kalmar la ilaha illallah ta shigo ciki wannan hadisi imamu ahmad imamu tirmidhi suka fitar da shi imamu albani ya hassana wannan hadisi an gane ko وقد بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة حقيقة الله مدوكين سركي يا أيكو النبنسا صلى الله عليه وسلم دولنا الكلمان أخرج الإمام أحمد في المسند الإمام أحمد يفتد حديث أسكي مسند تنسى ألبن حديثي نا أينهم واتو دبو قوم شاشدة دا أينهم واتو أشرين دا أكو دا حديثي نا دبو قوم شاتر دا هدو بإسناد صحيح دا إسناد إن قلتشي عن ربيعة بن عباد addiyali an karɓi wannan hadisi daga rabi'ata ɗan ibadin addiyali Allah ya ƙara mishi yadda ƙala rabi'ata ya ce ra'aitu rasulallah sallallahu alaihi wasallama basara aini ci na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da idona bisu idil majali a wata kasuwa da ake kiran kasuwan da suna kasuwan zilmajazi ya ƙulu manzon Allah yana cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane ƙulu la ilaha illallahu tuflihu ku faɗi kalmar la ilaha illallahu sai ku samu tsira an gani ku samu kalmar la ku faɗi kalmar la ilaha illallahu sai ku samu rabu ku rabauta a wurin Allah madaukakin sarki kaga kenan da'awar manzon Allah jama'a bata tsaya a gida ba kawai manzo Allah bai ce a'a ku yi naku addini ni ma in yi nawa ba kamar yadda wasu ke faɗa cewa to ai haka ne ta yi ra'ayi a zo a rika faɗa mutane cewa a bauta Allah shi kadai to kaji manzo Allah ma ya je kasuwa kuma ne je kasuwan ba ba ba ba sumami je na yi ba yana bi ɗaya bayan ɗaya a cewa yake ya ayyuhan nas daga jin wannan kasan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau minbari ma'ana yana ɗaga murya ya ayyuhan nas ya ku mutane ƙulu la ilaha illallah ku faɗi la ilaha illallah ku ce la ilaha illallah tuflihu in kun yi haka za ku rabauta a wurin Allah madaukakin sarki wa akhraja nahwahu haka ne ya fitar da kwatankwacin wannan hadisin a labin hadisi na ainihin wato a hadisi na dubu goma sha shida da ɗari shida da ɗaya haka nan hadisi na dubu ashirin da uku da ɗari ɗaya da ainihin wato casa'in da biyu an shaikhin min bani malik bin kinana daga wani dattijo daga cikin mutanen bani kinana malik bin kinana wa akhraja ibn hibbana fi mawalid adh-dham'an al-imam ibn ma ibn hibban ya fitar a cikin littafin shi mai suna mawalid adh-dham'an alamin hadisi ne 1683 wa sahahu al-albani fi sahih al-mawalid imam al-albani alayhi rahmatullah shi kuma ya fitar a cikin littafin sahih al-mawalid lamin hadisi ne 1401 عن طارق بن بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه دغ طارق بن عبد الله المحاربي الله يقرا مش يده أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كمنظم الله صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز أولا كاسود أككرا كاسوا ذي المجاز وهو يقول منظم الله يناتشوا يا أيها الناس يا قومتاني قولوا لا إله إلا الله تفلحوا كفت كلمة لا إله إلا الله سيكر بوتا sai ku samu tsira a wurin Allah madaukakin sarki kenan kun ga kenan da wannan kalmar jama'a ke samun tsira duk wanda ya bari aka yi masa waso su aka daka masa wawa aka damfare shi aka bashi ainihin wato abin abaibai jama'a wallahi ya shiga uku ya lalace wannan shine asalin mutumin da ya shiga uku ya lalace domin zai gamu ga Allah alhali Allah yana mai fushi da shi ko da ko ya mutu da sunan shi musulmi ne don ya riga ya cakuɗa bautan Allah da bautan wasu musamman yadda ake hero worship a yau sai ka rasa menene alaƙar hoto da kuma bauta wannan hotuna da ake ainihin wato bayyanawa da sauransu ko a liƙa a jikin mota ko a liƙa har mai baro ma sai ga ya liƙa to mai amfani shi waɗanda suka rayu a can baya ba su liƙa hoton ba kuma sun yi addini Allah bai karba ba la shakka Allah ya karba wannan sabon abu ne jama'a kuma kamar da muka sani akwai haramcin hoto a musulunci hoton da ba shi da ainihin wato dalili ka dinga ɗaukar shi ko da yaushe ana mannawa a gida ana wani ma mannawa zai da sunan neman kariya yake domin ana nan ana nan ne zaka yi ana faɗin fallan shehi wani to shikenan a hankali a hankali sai ga ana cewa to ai bari mu ɗan liƙa hoton shi ana nan sai ya ce to tunda mai da falla bari dan shafi hoton ana nan sai ya ce to ai wannan na dan liƙa saboda kaunar shi ne to ai ma zai iya baka kariya ta to shikenan ma ai yara ta ya aure shikenan wani zai bashi kariya ko zai bashi tsaro jama'a duk waɗannan abubuwan suna kai mutum zuwa ga halaka ne ana nan ana nan a hankali a kan yasa halakar da mutum bai sani ba domin shedan yana nan yana yi sha'awa da shubuhohi suna nan shi yasa yake san mutum ya rika kokarin kaucewa dukkanin abin da ya zama shubha ne yana da ainihin wato wani implication yana da wata matsala mutum yana kaucewa irin waɗannan abubuwan Allah ta'ala ka kiyaye mu wal hadith akhrajahu ibn khuzaimah fi sahihihi al imam ibn khuzaimah ya fitar da wannan hadisi a cikin sahihin sa sannan alabin hadisi ne 159 wa ibn abi shayba da ibn abi shayba في المصنف أثناء المصنف اللمبن حديثنا دبو قوم شاتقوس دريه إنه قوم شاهدو والبيهقي أكن إمام البيهقي يفتد وأن أسكن سنن الكبرى المجلدين الآية شافي نسب إن شدا والبخاري في خلق العباد إمام البخاري يفتد وأن هذه أسكن خلق العباد خلق أفعال العباد لما حديثنا تريد أربعين ترى وانظر صحيح السيرة النبوية للألباني كلوب التاف صحيح السيرة النبوية نإمام الألباني رحمه الله تعالى أنه شافينا أريد أربعين دبيو زوى شافينا أربعين دبيو وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله رواه البخاري ومسلم Imam Bukhari da Imam Muslim sun fitar da wannan hadisi. Imam Bukhari ya fitar shi a lamban hadisi na 25, Imam Muslim a lamban hadisi na 22. Daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa. Cewa lalle Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, "An umarce ni in yaƙi mutane har sai sun shaida babu abin bautawa bisa cancanta sai Allah shi kadai." Sai sun shaida cewa lalle Annabi Muhammad manzon Allah ne. Sun tsayar da sallah sun ba da zakka to idan suka aikata haka asamu minni dima'ahum jininsu ya sami tsaro da kariya daga gare ni an gane ko wa amwalahum akanan dukiyoyin sun sami tsaro da kariya illa bi haqqil islam sai dai da haƙƙin musulunci game da abin da ya shafi dukiya ne an gane ko da kuma shi kansa jini wa hisabuhum ala Allah kuma hisabunsu yana wurin Allah ne madaukakin sarki an gane wannan ko wa qad bu'itha bila ilaha illa Allah jami'ul mursalin kuma dukkanin annabawa da Allah madaukakin sarki ya aiko gaba ɗayan su kakaf Allah ta'ala ya aiko su ne da kalmar nan ta la ilaha illa Allah qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan hakika mun aika a cikin kowace al'umma da manzo ani ubudullah wannan manzon yana kira yana kiran mutane zuwa ga cewa a bauta wa Allah shi kadai wajtanibu taghuta a kuma nisanci bautan taghut faminhum man hada Allah daga cikin mutane akwai waɗanda Allah ta'ala ya shiryar da su zuwa ga tafarki na kwarai zuwa ga kan hanya madaidaiciya Allah ka shiryar da mu wa minhum man haqqat alayhi ad-dalala daga cikin mutane kuma akwai wanda bata ta tabbata a kansa Allahu akbar Allah ka tsare mu kidan jama'a dole ne akwai shiriyya akwai batacci kuma ai shiriya da ainihin wato bata a bayyana su aiko qad tabayyana rushdu min al-ghay eh Allah ta'ala ya ce dan haka akwai waɗanda Allah ta'ala ya shiryar da su akwai waɗanda kuma bata ta tabbata a gare su Allah ta'ala ya ce fasiru fil ard dan ku yi tafiya a bayan ƙasa mana fanguru ku yi nazari ku yi dubi ku gani kaifa kana aqibatul mukazzibin yaya ƙarshen masu ƙaryata manzanni ya kasance ma'ana ƙarshen su da ya kasance a cikin muni dan Allah ta'ala ya ba mu labari kuma kusan dukkanin su halakar da su yayi ina fata an gane wannan domin haka Allah ta'ala ya faɗi a suratul ankabut haka Allah ta'ala ya faɗi fa kullan akhadna bi dhanbihi kowanne daga cikin su mun kama shi da gwargwadon irin laifinsa fa minhum man asana alaihi hasiba daga cikin su akwai wanda muka aika musu da tsawa wa minhum man man khasafna bihi al-ard daga cikin su akwai wanda muka tsaga ƙasa suka nitse ƙasa ƙasan ta koma ta rufe wa minhum man aghraqna da gaskin su akwai wanda muka halakar da su ta hanyar turo ruwa irin mutanen annabi nuhu alaihi salam irin fir'auna da mutanansa da wasu da yawa daga cikin mutane jama'a an gane wannan ko to haka nan Allah ta'ala yake a sunnarsa kuma sunna ce ta Allah jama'a har gobe haka Allah ta'ala yake walan tajid li sunnatillahi tabdila walan tajid li sunnatillahi tahwila har abada ba za ka taɓa samun canji game da sunar Allah ba har abada ba za ka taɓa samun jirkita game da ainihin sunar Allah ba jama'a Allah ta'ala baya canza tsarinsa ya riga ya yi hukunci kuma ya yanki daga jama'a a cikin bin Allah da bin manzanni ne kaɗai yake samun ainihin wato shirya da kuma samun rabo a wurin Allah ta'ala Allah ta'ala ka shiryar da mu wa qala ta'ala kuma haka nan Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa wa ma arsalna min qablika ba mu aiko wasu manzanni ba gabaninka min rasulin ma'ana babu wani manzo da muka aiko wanda ya zo gabaninka illa nuhi ilaihi ko illa yuha ilaihi a wata kira'a illa nuhi ilaihi face sai mun yi masa wa'ayi zuwa ga wannan annabin cewa annahu lalle yadda al'amari yake la ilaha illa ana fa'buduni yadda al'amarin yake jama'a shine ka bauta wa Allah bisa cancanta ma'ana babu wani abin bauta bisa cancanta sai ni fa'abuduni don haka ka kadaita ni da bauta an gane wannan ko kuma ka kirayi mutane zuwa ga mene kadaita ni da ɗayanta ni da bauta wannan tabbataccen abu ne jama'a haka Allah ta'ala faɗi a suratul anbiya aya ta 25 jama'a an gane wannan ko da ka jama'a a cikin bin a manzanni ne da kuma karantar da tauhidi da kuma bin tauhidin nan ake samun ainihin wato tsira a wurin Allah madaukakin sarki jalla fi'ula wa la ilaha illa hu fa an abdullah ibn umar radiyallahu anhuma qala haka na an karbo wani hadisi daga abdullah dan umar Allah ta'ala ya kara mushi da shi da mahaifinsa qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce bu'istu baina yadayi sa'ati bisayfi Allah ta'ala ya aiko ni tsakankanin tashin alqiyama Allah ya aiko ni da takobi an gani in yi yaki domin tsayar da kalmar Allah hatta yu hatta yu'bada Allah wahdahu la sharika la domin in tabbatar da cewa har sai an bautawa Allah shi kadai babu abokin tarayya wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi kuma Allah ta'ala ya sanya samun arziki na a ƙarƙashin inuwan mashina me wannan yake nufi ma'ana Allah ta'ala ya sanya arziki na a cikin me a cikin yaki in aka yaki aka samu ganima sai ya zama wannan akwai arziki na a ciki wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين an gane ku Allah ta'ala sai ya bada wani kaso na musamman mai tsoka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane abin da ya shafi ganimar da za a samu a wurin yaki wa ju'ila dhillatu was-sighar Allah ta'ala ya sanya kaskanci da tozarci da rashin mataimaki ala man khalafa amri akan dukkanin wanda ya saba wa umarnina Allahu akbar manzon Allah kenan shi ga jama'a da zaran mutum ya riki wani abu ya saki hanyar manzon Allah sai ga yana samun matsala a rayuwar shi hatta yadda za ga mutum za ga shi a fukace kamar irin kazan nan wacce take ta samu hauka za ga yana tafiya da ribas yana tafiya kuma a kife za ga gaba ɗaya ya rasa alƙibla a rayuwa ya rasa tsari a rayuwa ba komai ya ja maka wannan musiba ba sai dai kaucewa karantarwar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam domin ka'ida ne duk mutumin da ya bi Allah ya tsantsanta biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala ya alƙawarin ba zai tozartar da shi a wannan rayuwar ba kuma Allah ta'ala ya masa alƙawarin zai rayar da shi rayuwa mai daɗi a nan duniya a gidan lahira kuma a sakan kamishi da mafi alherin abin da yake aikatawa kaga kenan abu ne mai kyau ya zama cewa kana yawan tsantsanta biyayyanka ga Allah shi kadai da kuma manzon Allah salawatu rabbi wa salamuhu alayhi dan idan ba haka ba jama'a zaka samu kanka a cikin wannan kaskanci da tozarci da rashin mataimaki shine mutum ya samu kanshi a cikin zilla kaskanci wa sigar da tozarci a wayi gari mutum bashi da alƙibla a rayuwa saboda saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sana'a kake yi shushaina ne kai a'a mahauci ne kai a'a aikin gwamnati kake a duk abin da kake yi akwai wani kaso na da'a da Allah zaka yi akwai wani kaso na biyayya ga manzon Allah da zaka yi domin sun ya karantar da mu dabi'u na gari waɗanda idan ka aiwatar da su a ayyukan ka ne da gobe Allah ta'ala zai kalli wannan abin da kake yi ya maka kyakkyawan sakamako naka kenan yana da kyau jama'a mu ainihin wato yi wa kanmu nasiha da kuma ƙoƙari wa kan muhasaba kana yau kanka hisabi shin ina yawan bin umarnin Allah kuwa ina kyauta alaƙa ta tsakanina da mahalicina ko ku a'a kawai rayuwar da ina yin rayuwar ce ba manufa a cikinta dan idan lokacin mutuwan ka yi jama'a ba ɗaga ma kafa za a yi ba kana cikin wargi da ɗimuwa da ainihin wato gafala kana cikin haka Allah ta'ala zai aiko da mala'ikan mutuwa ya zo ya ɗauke ka kuma tafiyar ta tafi kenan jama'a ba dawowa Allah ta'ala ka shiryar da mu Allah ka ba mu ikon tuba ka ba mu ikon gyarawa wa man tashabbaha bi qaumin duk wanda ya kamanceceniya da wasu mutane waɗanda ba musulmi ba ba sa bin tsarin Allah da tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa huwa minhum to shi ma yana cikin su domin da bai so ya zama daga cikin su ba da bai kamanceceniya da su ba wannan ko ya shafi tun daga wajen ayyukanka wajen sa kayanka wajen mu'amalarka wajen ainihin wato abin da ya shafi gudanar da tsare-tsare na rayuwarka ne da gobe hatta cin abinci shan abin sha mu'amala tsakaninka da mutane in aka wayi gari gaba ɗaya ka kauce mana musulunci ka koma na arna to kai ma kana cikin su fasaran kenan shi yasa manzon Allah ta'ala ya ce wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum duk wanda ya jibince su daga cikin ku ko musulmi fa innahu minhum to shi ma yana cikin su Allah kuma yace inna Allah la yahdi al-qawma zalimin Allah baya shirye da mutanen da suke azzalimai haka jama'a Allah ta'ala ya sanya wannan kaskancin da ainihin tozarci ga dukkan wanda ya saba umarnin manzon Allah yace kuma duk wanda ya kamance cinya da wasu mutane to yana cikin su Allah ta'ala ka shirye da mu كبامي يكون توبة وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه هكذا أنكر أول حديث أن عبد الله بن عمرو ألا يقارى مش يدا يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن ألا يطير هذا أمين شن ألا ستبت أقريش ياتي خير ما قلت أنا والنبيون من قبل ما في الخير أبند نفئي نتي فئي نيد النباوى قبانينا شيني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير جماعة كنت كلمة كو gabaɗayan ta ƙoƙarin tabbatar da bauta ne ga Allah shi kaɗai babu abokin tarayya dai da aka ce wahdahu la sharika lahu jama'a haka al'amarin yake Allah baya son kishiya an gane ko dan kenan duk abin da zaka nema ka nema a wurin wani a wurin Allah kada ka nema a wajen wani Allah an gane wannan dan idan ka roki Allah to Allah ta'ala sai ya sauƙaƙe kuma wasu daga cikin mutane su baka abin da kake nema ko ta hanyar wasu Allah ya baka abin da kake nema rawahu tirmidhi wannan hadisi imamu tirmidhi ya rawaito shi wa hasanahu al-albani imamu al-albani ya hasana wannan hadisi imamu tirmidhi ya fitar da shi ne a lamban hadisi na 3585 haka nan imam albani ya inganta shi a cikin sahihul jami' a labban hadisi na 3200 da ainihin 74 wa an muraidah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sami'a rajulun yaqulu daga muraida Allah ya kara mishi yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya saurari wani mutum ya ji wani mutum yana cewa اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجابه وإذا سئل به أعطى الله أكبر manzo Allah ya ji wani sahabi yana sallah sai je yana roƙon Allah da wannan kalmomi yana cewa Allahumma ya Allah inni as'aluka ni dinnan ina roƙonka bi anni ashhadu annaka anta Allah domin ni na shaida cewa ya Allah kai ne nan ubangiji kai ne nan abin bauta wanda la ilaha illa anta babu abin bauta bisa cancanta sai kai al'ahadu kai ɗaya ne tilo wanda ba shi da abokin tarayya as-samadu wanda gare ka ne bayi suke mika dukkanin bukatunsu zuwa gare ka allazi lam yalid wa lam yulad wanda bai haifa ba ba kuma a haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad kuma ba shi da wani wanda yake tamka gare shi Allah ba shi da wanda yake mene tamka ko kini gare shi faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi biyadi ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa laqad sa'ala Allah bismihi al'azam lalle wannan mutumin ya roki Allah da sunayensa mafiya girma allazi idza du'iya bihi ajab wanda matukar Allah ya matukar mutum ya roki Allah da waɗannan sunayen ko to Allah zai anshi wannan roƙon nashi wa idza su'ila bihi a'ta idan kuma mutum ya roki Allah wani abu da waɗannan sunayen to Allah zai bashi abin da ya roka Allahu akbar kaga wannan kalmar ta la ilaha illallah ita ce a farko aiko domin cewa ya ina roƙonka bi anni ashhadu domin ni ina shaida cewa annaka cewa lallai kai anta Allahu kai ne Allah la ilaha illa anta wanda babu abin bota bisa cancanta sai kai ka gani al-ahadu samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kenan wannan jama'a addu'an tana da kyau ya zanto mun rike ta da gaske duk lokacin da kake da wata bukatuwa a wurin Allah ka fara gabatar da wannan addu'a tukuna sannan suka ce ya Allah ina roƙonka kaza ya Allah ka bani kaza tunda gashi manzon Allah ya faɗi cewa idan aka kirayi Allah da shi Allah yana amsawa idan kuma aka roƙi wani abu a wurin Allah Allah yana badawa kaga tabbataccen abu ne amma sai je bata kan shi lokaci a banza sai ma ya ce wani ya masa addu'a shi ba zai wa kansa ba ka duba sahabban manzon Allah su da kansu ke wa kansu addu'a sannan idan akwai wani salihin bawa za ka iya ce mai wanda Allah ka taimake ni da addu'a ina da wata bukata a wurin Allah in ka tashin addu'a ne ma ka sani a ciki jama'a abin da ke bukata kenan amma ba wai kai ka je ka biya kuɗi kwangila sannan kai ka kuma ka tabbaci ba ka ce wai shi wance ya tashi cikin dare ya ta ma ya ta zabga ma addu'o'i ma'ana shi ya zama bawanka ne duk abin da zaka roƙa jama'a a wurin Allah ko kai ka fi cancantin ka fara roƙa a wurin Allah dalili saboda kai a matsayinka na bawan Allah Allah ya fi son duk wani abu da za a yi na bauta ya fito daga gare ka domin jama'a addu'a mutum yana cin tudu biyu ne na farko mutum idan ya yi aikin lada ne Allah zai ba shi lada don ibada ce na biyu kuma abin da ka roƙa Allah sai ya baka jama'a da Allah wata gata ta wuce wannan to amma sai ka zaɓa wa kanka misali cewa ai kai baka son ladan bautar wani can yaje ya samu wannan kai dai neman bukata kake nema kawai kaga an samu matsala a'a ko wani zai taimaka maka da addu'a ya zanto kai ma kane wa kanka ka sani ma babu wanda Allah zai kalla ya karba addu'an daga gare shi kaman kai karan kanka musamman aka waye gari kana aikata ayyukan alkhairi kana yawan yin da'a ga Allah kana yawan yin biyayya ga iyaye kana yawan sadu da zumunci kana yawan ainihin yin sadaka kana yawan aikata ayyuka faɗin gaskiya komawa zuwa ga Allah tawakkali ga Allah da sauran dukkanin al'amura to wannan abu ne mai sauƙin kawai ga Allah Allah ya karba saboda baka da baka da wani datti mai yawa a tare da kai kana yawan yin biyayya ga Allah kuma la shakka imanin mutum yana karuwa ko yana raguwa yana karuwa ne da ƙarin biyayya ga Allah yana kuma tawaya da raguwa ne ta hanyar sabawa Allah madaukakin sarki jama'a ina fata an gane wannan Allah ta'ala ka shiryar da mu kuma saboda ƙwarewar lokaci jama'a za mu tsaya a nan insha Allah ta'ala mun zo a darasi na gaba sai mu tashi wa fil hadithi dalalatun ala anna Allah ta'ala anna lillahi ta'ala isman a'zam ko insha Allah ta'ala za mu tashi amma akwai wasu ta'aliqat da zami akan wasu addu'o'in irin waɗannan to za mu bayyana insha Allah ta'ala hatta mutane su sami wani ainihin wato makami ko wata hanya da za su yi kokari wajen kaiwa zuwa ga Allah domin samun biyan bukatunsu Allah ta'ala ka tsare mana imanin mu abinda muka karanta daidai Allah ya sa mu tarayya a cikin lada wanda muka yi kuskure ubangiji ta'ala ya gafarta mana bukatu mu na alkhairi Allah ka biya mana ya Allah muna roƙonka sanya mu daga cikin bayanka na gari ya Allah muna roƙonka ka ainihin taimaki shugabanninmu ka kama hannayensu wajen yi musu jagoranci wajen aikata mana da kawo mana dukkanin abin da zai zamto ci gaba ne gare mu ga addininmu da kuma ainihin wato rayuwarmu gaba daya Allah ta'ala muna roƙonka taimake mu ka taimaki addininka ka taimaki sunnar annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya Allah muna roƙonka dukkanin batatu Allah ka shiryar da su Allah mu da muke kan wannan tafarki na sunna muna roƙonka ya Allah ka datar da mu ka tabbatar da mu akan wannan tafarki na sunna Allah muna roƙonka ka gafarta mana zadaban baki daya marasa lafiya gidaje da asibitoci Allah ka ba kowa lafiya mu da muke da lafiya Allah ka ba mu ikon sarrafa wannan lafiyar da ka ba mu wajen yi maka godiya da kuma aikata aikin da ya zamto zai ja mu zuwa ga samun yardanka Allah ta'ala ka shirya mana gaba a cikin dukkanin al'amuran mu ka sa mana albarka a sana'o'in mu ka ainihin wato jibinci rayuwar mu ka ainihin sanya mu daga cikin bayan ka na gari اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى أعمالنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله